الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjihul qira'ati al-mutawatira wa shazza bil ulumi al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu da 122 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a cikin suratu ghafir kenan kuma farko farkon ta kenan tunda suratu zumar ta kare kenan za mu fara ne a aya ta sha uku an gane ko to ayar da za mu tashi akan ta inda anka ce huwa alladhi yurikum ayatihi ko ba ka nan bane yawwa da an ka ce huwa alladhi yurikum ayatihi bayani ya gabata ga da an kai bayanin Allah fal hukmu lillahi al-aliyyi al-kabir hukumci lillahi ga Allah ne al-aliyyi al-kabir wanda yake al-aliyyi madaukaki al-kabir kuma mai girma lahu ulul mutlaq kuma haka nan bane to huwa alladhi Allah shi kadai ne wanda alladhin nan tana nuna al-hasr yurikum ayatihi Allah yake nuna muku ayoyin shi an gane ko yuri fi ilini mudari'i na arahu yurihi asalin shi ar'ahu ne an gane ko ya nuna mishi yufidu tajallu wa takrar Allah ne yake nuna muku ayoyin shi ayoyin shi ash-shar'iyyatu wal kauniyya wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa Allah ne yake saukar muku ruwa daga sama lakum bai ce wala kunna bali taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas dan su ma mata suna amfani da ruwa Imam Ibn Kathir al-Makki da imamu abu amur ibn al'ala al-basri da imamu yaqubu al-hadrami al-basri sun karanta wa yunzilu lakum ko ya zamanto da yunzilu da yunzilu da ma'anar su daya ko yunzilu ruwan da ke sabka lokaci guda su kare yunzilu ruwan da suke sabka in an jima kuma su kara sauka sai ya zamanto yana nuna lokaci daban-daban Allah yana saukar muku daga sama rizqan arziki waɗansu sun ce rizqan nan ruwa aka nufi dan da su ne ake noma a samu arziki ko wasu sun ce a rizqan Allah ya saukar muku arziki ruwa sashi ne da arziki domin wasu sinadarai irin na ƙarhe da wani abu daga sama suke saukowa to in mun ce ruwa ake nufi kiran nan sai zamanto an yi itlaqin al-musabbab ana nufin al-musabbib domin asalin shi wani zilu kuma sama'i ma'an na an gane ko eh sai ce kuma rizqan to su ruwan suke sa a samu arziki kenan su ne al-musabbib ar-rizqu shine al-musabbab ko kace utliqa ismul wato utliqa al-maf'ul wa urida bihi al-fa'il to Allah nan subhanahu wata'ala wanda ce sun takwata mishi shi kadai wa ma ya tazakkaru babu mai wa'astuwa illa man yunibu sai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah ka sanya mu daga cikin su mun gane ko yawwa taw aya ta gaba wanda zamu doka ita ce aya ta wato abin nan ta ashirin cip cip cip cip cip amma kafin mu dauke ta a cikin suratul abin nan suratul jasiya an gane ko akwai aya mai kama da wannan inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wato abin nan waqtilafil layli wan nahari ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha kaga ran bai ce min ma'in ba ko ka ce min rizqin duk nau'uka na arziki dan ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna yawwa to aya ta ashirin inda Allah ce wallahu ya ƙazi bil haƙi Allah ne yake yin hukunci da gaskiya muna ji da kyau wallazi da ya da'una min dunihi kenan waɗanda suke kira su mushrikai waɗanda ba Allah ba bi uslubil ghaibati shine ya da'una min dunihi an gane ko la yaqduna bi shay'in ba su iya hukunta komi gumki bai hukunta komi ƙaryata duk abinda an kai camfe camfe na rashace faɗi ƙaryata imamu nafi' al-madani da imamu hisham rawina abdullahi bin amir sun karanta wallazina tad'una min dunihi kenan waɗanda kuke kira ya ku mushrikai bi uslubul khitab kenan waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba la yaqduna bi shay'in asal la yaqduna la yaqdiyuna wato alif wadda ya un wanda an kamar da alif an shahita ba su iya hukunta komai na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum inna allaha huwa as-sami'ul alim allah tabbat shine wanda as-sami'u mai ji al-basiru kuma masani ko kuma al-basiru mai gani an gane ko ya an ce al-basiru daga basira ne kenan masani to kenan kuma ka duk ba su da wannan wannan ya nuna cewa mai ji mai gani shi ya kamata a bauta ba abinda bai ji bai gani ba ya abata lima ta abudu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni an kashe a an gane ko to ka ji da wannan qira'atu ci kadiba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 881 Allah ce awalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya ba a bayan kasa fa yanzuru su gani kaifa kada aqibatul ladina min qablihim ya ya makomar waɗanda sun ka gabace su makoma su ta kasance an gane ko to sai Allah ya yi bayanin yadda suke kanuhum an gane ko duk cikin ƙur'ani dan ɗaya adda kanuhum sauran kanu a shadda minhum kuwatan babu hum kanu kafirin nan sun kasance a shadda mafi tsanani minhum daga su kafirai na makka kuwatan da ƙarfi an gane ko wa asaran fil ardi kuma sun fi su asar in an ce asar kana iya cewa wato noma daga asarar ardana an gane ko koko asaran sun fi su yin gidaje da abubuwa da an ka bari da tarihi an gane ko imamu ibnu amir ad-dimashqi malamin subahu ya karanta kanuhum ashadda minkum quwwatan ba minhum ba sun fi ku karfi bi uslubi bi uslubi wato al al-khitab to kaga kira'a ta jamhur da an ka ce ka min qablihim to kanu ashadda minhu an gari ko alladina alladina aw lam yusiru fil ardi yanzuru kayfa kana aqibatul ladina kaga nan ba a ce alladina kaga uslubul ghaiba ne to kanu hum ashadda minhum quwa shi ko kanu hum ashadda minkum na an yi magana da mutanen makka kai tsaye dan saboda uslubul khitab ne kuma Allah bai jin tsoron kowa in ma kai kana jin tsoron wani ko ba ka nan bane to sai malaman taujihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace a safha ta 249 qira'a ta ibnu amir minkum qira'a ta jamhur minhum ko wace idan muka duba ita qira'a ta ghaib ta jamhur kenan an yi mata taujihi da siyaki da kuma nazir tamkatta siyaki saboda Allah ya ce awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim alladina min qablihim kaga da labarin wadanda ba sa nan sannan ta fuskan nazir tamka a cikin suratul rum akwai aya mai kama da wannan awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al arda wa amaruha akthar mimma amaruha mun gane ko to kaje da zaka taujihin wannan ita ko minkum iltifati na an kai dama ana zan yi iltifati daga ghaib zuwa mi zuwa ga khitab cikin alqur'ani ko ba haka nan bane eh wa qalu ittakhadha ar-rahman walada kaga qalu ana magana ne wanda ba sa nan sai ce mi laƙar ji'itun shay'an idda bai ce laƙar ja'u shay'an idda ba ba sani ko mun fahimta ba ka gani laƙar ji'itun shay'an idda kaga ta yi irin kamar kira'a ta ibnu amir an tashi daga uslubul ghaiba zuwa ga uslub al-khitab ba sani ko mun fahimta ba cikin qur'ani akwai irin wannan don haka ita ma sai kaga yadda za a taujihin ta duk da ke su su kawo ba kinan mu ma sai mu dan ba da misali wanda Allah ya samu tuna da shi ba dan mun hisu ilimi ba ko mun kai su ilimi a'a mu almajirai na su mallamai ne mun ga kuma almisahu Allah ce to fa akhadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da dhunuban su su wadancan kafiran ko to ma kana lahum min Allahi min waqa ba su da wani mai tsaron su waqi daga waqayaki ne mai kariya babu wanda zai kare su daga azabar Allah mun gane ko to nan malam misbahu sai Allah ce zalika zalika su waɗannan kafirai dalili bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati manzanin sun kasance suna zo musu da hujjoji bayyananni imamu abu amr ibn al-ala mun faɗa cikin qur'ani kalima ta rusul ya karanta rusuluhum bil bayyinati da hujjoji bayyananni fa kafaru sai sun ka kafirce ma Allah fa akhadahumullah sai Allah ya kama su innahu qawiyyun shadidul iqab Allah qawiyyun mai karfi ne shadidul iqab mai tsananin azaba ne don babu azaba irin ta Allah fayoma idin la yu'adhibu azabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad mun gane ko to madalla to idan muka diba a cikin majallatu tadabbur a adadin ta na tara a shahi na talatin da uku da sun ka zo sun ka ce wato idan aka duba cikin qawaidul fasaha al-mustakhraja min al-qira'at al-qur'aniyya kama anna huruf al-kalimati qad tatanafar kamar yadda haruffan kalima suna iya tatanafar sun yi sunci juna ma'ana ba su dadin fada faka zalika harakatuha kama haka ne harakat kinta wasullan take dan fataha da kasra da zamma da sukuni qad tatasaqal tana yiwa kuma su yi nauyi wattasaqul nauyin wato wasulla kad ya ka'u bi tashabuhil harakatil mutawatila kad ya ka'u yana iya abkuwa bi tashabuhil harakati saboda kamancece ne harakat wasulla al mutawaliya su zamanto sun bi juna kamar fataha uku su bi juna pa pa pa pa kaga babu dadin fada aw bi tagayuriha ko ko zamanto sun bambanta amma sai zamanto kamar tashi da kasra zuwa fataha wuya gare an gane ko kaga yanzu da an ka ce misali mi'ad kaga mi'ad an mai da wawun ta koma ya'un saboda mi saboda kasra ta haida cewa da ya'un mi'ad ba a ce miu miu ba mi'ad sun ka ce to wa min shawahid hadhihi alqa'ida fi kitabillah shaida ko dalili daga cikin wannan ka'ida ta balaga a cikin littafin Allah an gane ko kalima ta misali bari'kum ko kuma bi iskanil hamza to ga wanda muke kanta rusulukum a cikin suratu ghafir inda Allah ce mi amin abin nan qalu aw lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati da kuma nan kana ta'tihim rusuluhum to kaga saboda rusulu rusulu da sinun da ra'un da sinun da lamun duk dan magare su malamin misbahu to qira'ata abu amr sai an kai sukuni saboda a samu takhfifi qira'ata jamhur kuma sai ta karanta musu da asalin yadda wasalin yake to dukkansu kuma fasaha ce da balaga ta ƙur'ani mun ji wannan da kyau ɗai kenan abu na biyu nan akwai wata ka'ida da aka ce ma al'ijimalu ma rabbi subahu shi ne abu ya zo dunkulcin ƙur'ani da an ka ce kafirai fa akhadahumullahu Allah ya kama su ya ni Allah ya kama su kowanne sai ka kuma cikin surori daban-daban ka kama jeru ayoyi daban-daban inda Allah ya kama su ko a jumlace ko ko inda Allah ya fayyace bayani an gane ko fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna kuma bi dhunubihim dhunubin su bi azrubin su dhunubin su akwai shirka mutanen ludu akwai luwadi mutanen annabi shu'aibu akwai tauye mudu haka zaka bi duka tattaro ayoyi kaga wanga wuri in baka yi ba sai ka kwana aw misali na kasan to sannan nan wa ma kana lahum min allahi min waqa a cikin suratu غافر كان cikin suratul ra'd wama lahum min Allah min waq babu kana an gane ko lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq wama lahum min Allah min waq an gane ko to sannan kuma wajen har da qur'ani al-ramma na farko anan a cikin suratul ghafir aya ta 21 fa akhadhahumullahu bi dhunubihim amma ta biyu ta ashirin da biyu kenan zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa kafaru fa akhadhahumullah ba ce bi dhunubihim ba sai an kace innahu qawiyyun shadidul iqab kai hattara sannan nan da an kace zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati can cikin suratul taghabun zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati Allahumma amin tawba yanzu kuma sai mu shiga wato mutuma zuwa ayata mu je zuwa ayata 26 a cikin suratu ghafir duk da yake sai mun dan komo baya ayata 23 dan nan zamu dauka Allah ce wala qad arsalna Musa tabbat wallahi mun tura annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu suna nan an hadi su a wurare daban-daban kuma adadin su alramma ya zama fassara ayoyin da an ka tura annabi Musa da su guda nawa na a alqur'anin cewa amma a alƙuranance eh an ka ba annabi musa to a alƙuranance eh to shi da ce to ba sai ka ba mu a alƙuranance mun ga ai hudi da kai da bakin a a a tara fa ka ce to na ai baka ce tara ba
inda Allah ya ce kiti ya ayatin to fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi to mun ji wannan sannan kuma ya ce wala kad atina musa tis'a ayatin bayyinatin a cikin isra'i to wanga a jumlace na to a fayyace kuma to sai a koma da asa da aliyadi da fa'arsal na alayhim tufan wal jarad wal qummal wad dafari wad dam ayatin mufassalat da kuma wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim min ath-thamarati allahum yadhakkarun a alqur'an shi yasa wai shi tafsirin qur'ani ba wai kawai ka zo ka jawo mutane abin da ka so mm akwai abubuwan da dole suna bukata sai ka bar nan ka koma wani wuri to mun tahi an gane ko yawwa sai Allah ce mi wasu alƙalin mubin mun ba annabi Musa hujja bayyananna su ayoyin suna hujja bayyananna an kira su ayoyi saboda suna nuna alama shi ne manzo ne daga Allah kuma an kira su hujja saboda hujja ne gare shi zai kafa musu auna hujja mubin hujja ce bayyananna an gani ko jinsin hujja ake nufi tunda ayoyin suna da yawa ba a ce abin nan ba sultanatin mubina ba an gane ko mubinun bayyananna a zahiri take ko ko mubinun tana bayyana daga wajen Allah annabi Musa zo da ita in ya zama to mubinin na abana ne almutaaddi Allah ce to ila fir'auna shi nan ila fir'auna muta'alliq ne da arsalna kina arsalna Musa ila fir'auna mun tura annabi Musa zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa qaruna da qaruna mai kuɗi kenan da masu mulki shi hamana wato babban mashawarci ne eh na gama waɗansu masu bincike sun kace wai asalinci suna ne na english an binciko wasu takardu a ƙasar ingila an ka gano akwai wani babban mai gini da ya shahara a duniya ana kiran shi haman haman ha h a r man kuma m a n haman to sun kace za su yi bincike kan wannan da an ka gano wani babban mashahurin mai gini ne sun ce za su yi bincike to shi babban professor sai Allah ya bishi rasuwa to mu dai ba mu yarda ba da cewa dai dole shi ne wannan hamarikin wanda ƙur'ani shi kan mu dai ƙur'ani ya mamu labarin hamana shi ne wancan wanda sun ka garo ba shi ne ba mu dai mun yarda wanda Allah faɗi to shi hamana babban mashawarci na cikin kistoshin da suke ba su cikin isra'iliya to wai fir'auna wata rana da hamana saboda bai da kyau sai ce hamana kai hankuri muna ga rana mun kai ka sai ce fir'auna ba su iskanci mu hosan ba Allah kace ba sai fir'auna ce to na bari waɗanda abubuwa wannan zuwa sai a yi hattara shi kuma ƙaruna mai kuɗi na in ka diba kasuwa sa'ai labarin shi ya gabata ko inna ƙaruna kana min ƙaunin musa to fa ƙaru sai sun ce sahirun kazzab shi annabi musa mai sihiri da makaryaci Allah ce falan ma ja'ahum bil haqqi min indina lokacin da zo musu da gaskiya daga wajen mu qalu qutulu abna alladina amanu ma'ahu ku kashe waɗanda sun kai imani tare da shi saboda ana tsoron maza su yi ƙarfi su yi bore wasta hayu nisa'ahum ku bar mata a raye ba ana nufin ku sa musu rai ba ko ku busa musu rai saboda su yi ta bauta kuma ba su kyau su aura ma 'ya'yansu. wa ma kaidul kafirina makircin kafirai bai kasance ba illa fi dalal sai cikin mi sai cikin banna ma'ana sai cikin bata lalacewa shi kai duk yadda an kai shi sai ya kai karshe ne ba a cin nasara to kin ku fara fi dalalin na anan sai ce wa ma kaidul kafirina illa fi dalal amma can cikin suratul ra'd sai ce wa ma du'aul kafirina illa fi إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سننكما أنا cikin سورة الغافر an gane ko can wajen kissar kafirai a cikin wuta Allah kai mun tsari inda Allah ya ce wa qala alladhina fi nari li khazanati jahannama du'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'adab qalu aw lam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu fad'u wa ma da'u al kafirina illa fi dalal inna lanansuru rusulana kenan ka gane ra'adi wa ma du'a'ul kafir illa fi dalal nan kuma ghafir na farko wa ma kaidul kafirina illa fi dalal sai kuma na biyu cikin suratul ghafir wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal inna la nansuru rusulana sai kuma nan cikin suratul abin nan ghafir nan ba an ce wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal ba na biyu akwai shi can cikin na fir'auna wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab sai zama to kenan kaidu na biyu a cikin ghafir fir'auna ne wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab a aya ta 37 mun gane ko to madalla anan akwai abu guda kafin mu je ayar da mu tauji shi ne cewa an ka ce an tura Musa zuwa ga fir'auna da Hamana da Karuna to waɗanda mutum uku ne an ka tura shi zuwa gare su a alƙur'anance alramba kenan da annabi Musa da ya mu fir'auna wa'azi da Hamana da Karuna shikenan ya kare aikin shi a'a an tura annabi Musa zuwa ga fir'auna da mutanen fir'auna saboda sauran ayoyi sun yi bayanin wannan fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi da wadda cikin qur'ani ila fir'auna wa qaumihi cikin naml da sauran ila fir'auna wa mala'ihina sai ka tattaro sai ka ce a da fir'auna da mutanen shi don wasu ayoyin sun faɗi har da mutanen fir'auna a alqur'ananci amma wa qala fir'aunu allahumma amin Allah ya ce fir'auna ya ce zaruni ku bar ni wai kamar shawara ta shiga abin nan aqtul musa na aqtul baka ce aqtul domin jawabul amri ne ku bar ni in kashe musa wal yad'u rabbahu shi kira ubangijin shi wai kaji ma wai a kira Allah su yi gaba da gaba kamar yadda ada sun kace man ashaddu min quwwa wani da himu karfi kana cewa ko wanda himu karfi to duk wanda himu karfi to a buga kaji kaji ga gigita tu mahaukata fir'auna ce inni akhafu an yubaddila dinakum an gane ko yawa ni ina jin tsoron annabi Musa ya canza muku addinin ku an gane ko eh ina jin tsoron annabi Musa ya canza musu addinin su to menene addinin su malamin su ba Ibn Kathir al-Makki ya karanta zaruniya an yi wato ya umfata amma wannan bai cewa zamana addinin su shirka ta don fir'auna suna bauta ba ya ayyuhal mal'u ma alimtukum min ilahin ghairi sannan kuma shi fir'auna yana bauta musu runguma ka kina addinin su shine shirka to kaji yana jin tsoro a canza musu addinin su shirka an gane ko sai yace aw an yuzhira fil ardi al fasad an gane ko yawwa inni akhafu an yubaddila dinakum imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan almadaniyari da ibnu kathir almakki da abu amr ibn al-ala al-basri su karanta inniya akhafu ina jin tsoro to anan sai mu gane cewa akwai qira'o'i daban-daban inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ard al-fasad da imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zammi almadaniyani da abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta da wawun an gane ko kenan inni akhafu an yubaddila dinakum ina jin tsoron Musa ya canza muku addini an gane ko wa an yuzhira fil ardil fasad wa an yuzhira daga azhara yuzhiru izharan kuma ina jin tsoron annabi Musa ya bayyana banna a bayan kasa yuzhira an gane ko kuma al fasada sai kai mai fatha kenan wa an yuzhira Musa al fasada kina jin tsoron annabi Musa ya bayyana banna a bayan ƙasa mun ji wannan kira'a wa an yuzhira kira'a ta hafs rawi na asim da kuma yaqub al-hadrami al-basri sun karanta aw an yuzhira fil ard fasad kenan ban mu ji ta dautan kira'a aw ni kenan aw an yuzhira fil ard fasad ko ko banna an gane ko kenan ina jin tsoron Musa ya bayyana musanya muku addini ko ko ya bayyana da banna a bayan ƙasa tunda auta na nufin kunku ko kuma a'a auta zaman to ma'anar ta wawun annabi Musa ya bayyana bana bayan kasa domin lokaci auta na nufin wawun uzran aw nuzra qur'ani uzran yanke uzuri ne aw nuzran ko gargadi ai qur'ani yanke uzuri da kuma gargadi na malam isbahu mun ji wannan yawwa to waɗannan kenan to sannan kuma idan muka duba imam ibn kasir al-makki da imamu ibn amir al-dimashqi sun karanta da wawun inni akhafu an yubaddila dinakum an gane ko wa an yadhhara fil ardi al-fasad wa an kenan kuma ina jin tsoron Musa ya canza muku addinin ku wa an yadhhara fil ardi al-fasad kenan fasadu in za a za a karanta da hadi abinda asaman dalul abin da za a faɗi bambani kina ina jin tsoron ɓanna ta bayyana a bayan ƙasa an gane ko imamu shu'ba wanda yake rawi ne na asim al-kufi da hamza da khalaf da kisa'i waɗanda kufiyuna ne qurra su kuma sun karanta inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yadhhara yadhhara ba yuzhira ba aw an yadhhara koko ina jin tsoron Musa ya canza muku addinin ku aw an yadhhara fil ardi al-fasadu koko ɓanna ta bayyana a bayan ƙasa kenan dai ya zahara ɓanna ta bayyana ya zahira annabi musa ya bayyana ta in ko annabi musa ya bayyana ɓanna ai ɓanna za ta bayyana ku ko ko fir'auna ya jin tsoron ɓanna ta bayyana mutane su gane gaskiya kenan ɓanna ta bayyana mun gane ko ko ya zamanto fir'auna ya ba da zaɓin guda biyu ɗin ne ko ko a dukkan su yake tsoron su faru au ko ta zamanto bi ma'ana littanwi'i a rarraba malam misbahu ko ko au bi ma'ana wa don wani lokaci tana zakuwa wa malam misbahu kai hattara au kadiba cikin alfiya tubul malik kadiba cikin littattafai na huruful ma'ani kaga au ko ma'ana nawa take dauka kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti babina adwatul tafsir wa arsalnahu Allah ya ce annabi Musa mi au arsalnahu wa misbahu eh mu aiko shi ila mi ata alfin mutun mi ata alfin dubu nawa au yaziduna ko yahidu dari yanzu Allah na shakka au yaziduna to ma da shi wa yaziduna ma da bismahu ana rama ya ce ce na ne wato ya ji wani mugun makami to ka ji abin da wasu malamai suka ce bali ya zidu da ke nan sun hi mun gane ko eh ko ko au ya zidu da wasu malamai in ka kalle su daga nesa mai ato alfin ɗari na au ya zidu na ko ko kai mai kallo kai shaka kace sun hi dubu ɗari ka ji wanda malamai sun kace to to ka ji yadda ake taujihin waɗannan wato kira'o'in wallahu ta'ala alam to aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta wajen taujihul kira'at aya ce ta talatin da biyar an gane ko? amma kuma sai mun kaga cewa wannan ayar ba za ta fassaru ba dole sai an haɗa ta da aya ta talatin da hudu kenan sai mu ɗauka daga nan Allah ce wa laqad ja'akum yusufu bil bayyinati shi wannan mutumin wanda ya imani daga cikin mutanen fir'auna yana musu wa'azi wanda wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna ya ce wani ƙarja akum yusufu bil bayyinati ya ci gaba da musu wa'azi ne ayoyin suna da yawa annabi yusufa ya zo muku da ayoyi min qablu can gabani fa ma ziltum buku gushe ba fi shakkin kuna shakka min ma ja'akum bihi daga abin da ya zo muku hatta idza halaka har lokacin da ya mutu qultum sai kun ce lan yaba asallahu min ba'dihi rasula Allah ba zai taɓa turo manzo bayan shi ba yace kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka ne Allah ke batar da mutumin da yake musrifun mabannaci murtabun mai shakka to su waye wannan man din nan sai an kai badalin su tunda man dama tana iya daukan ma'ana am alladhina yujadiluna fi ayati llahi su ne masu jayayya da ayoyin Allah ash-shar'iyyatu wal kauniyya ayoyin Allah na shari'a na karatu daga na kauniyya Allah shi wani abu katon kaddara hici a'a aljannu da sun kai shi bi ghairi sultanin atahum ba su da wata hujja da ta zo musu dama babu wanda zai yi jayayya ga ayoyin Allah kuma zai mutu da ta hujja nan ta akidina Allah yace kabura maktana inda Allah yayi girma abu ne wato abin kyama wanda ya girma a wajen Allah wa inda alladina amanu wajen masu imani ka zama to kana kana abin nan shi yasa in kaga mutum Najeriya da ayoyin Allah yake karban gaskiya ka wuri kanka gare shi ka bar wurin nan ga halaka ta zo ta iske kada kai da shi tunda bai bayi Allah ba to kazalika kamar haka ne yatba Allah duk wannan mutumin da yake da wa'azi Allah yake yumkewa inji malaman zauri yumkewa ya tsaba'u Allah yake rufewa ya toshe ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar mun gane ko to idan muka duba anan sai muka cewa akwai nau'uka na wato karatu daban-daban akwai qira'a kadhalika yatba'u Allah ala kulli qalbin sai an kai qalbu tanwini qalbin mutakabbirin jabbar kiran kuma haka ne Allah yake toshewa ala kulli akan wato kira'a ce ta Abu Amr ibn al-Ala da Abdullah ibn Zakwan an gane ko sun karanta ala kulli qalbin akan kowace zuciya mutakabbirin sai da mutu sifa ce ta zuciya zuciya mai girman kai jabbarin jabberiya an gane ko wato ana iya cewa mai kama karya kenan wanda yake ganin shi yafi karfin ya bi doka Allah mun gane ko sauran kuma sun karanta ala kulli qalbi mutakabbirin jabba kama haka ne Allah ke toshewa ala kulli qalbi ga zuciyar kowane mutum mutakabbirin mai girman kai kenan qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da kuma Abdullah ibn Zakwan rawina Abdullah ibn Amir an sifanta girman kai zuwa ga zuciya qalbin mutakabbirin zuciya mai girman kai shi ko qalbi mutakabbirin zuciyar mutum mai girman kai an gane ko to madalla to idan muka duba a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko a safha wato ta abin nan 250 cip cip sun ka ce da an ka ce kira'a ta kalbin mutakabbirin jabbar kira'a ta abu amr ibn al'ala kuma da abin nan eh, abdullahi ibn wato eh, abin nan abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na abdullahi ibn amir ko kuma ibn amir din ma gaba ɗai a wasu turuk yana karantawa da kalbin mutakabbirin jabbar kuma wata kira'a yana kar- wato wani turuk yana karanta kalbin mutakabbirin jabbar sai ka diba cikin tahrir na tayyibatun nashr sai suke cewa ita qira'a ta tanwini kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar an sifanta zuciya kenan da bi an yi idafa girman kai zuwa ga zuciya kenan an sifanta ta da shi to shi yasa saboda zuciya ita ce take tahriki ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar inda Allah ya ce innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultani atahum sace mi in fi in fi sudurihim sace mi illa kibrun ma hum bibalighi kaga cikin zukatan su akwai girman kai ne aka sifanta zuciya da girman kai mun gane wannan ko kuma akwai inda Allah subhanahu wataala ya ce wa man yaktumu fa innahu asimun qalbuhu kaga nan an sifanta zuciya da zunubi to ai kuma girman kai shi daga cikin zunubi wanda take aikatawa ba sai ko mun fahimta ba yawwa to eh ma fi su dumi illa kibru ai akwai illa ba da- ma ta zo bayan illa ai na fiye take ruhi ko mu ce gaban illa in ta zo gaban gabanin illa mun gane ko to kuma inda an ka siffanta mutum da girman kai ai ayoyi da dama sun siffanta dan adam da girman kai ko yawwa to bi isa masawal mutakabbirina ko ba garan bane idan muka duba a cikin littafin majallatut tadabbur adadi na tara shafi na hamsin da shidda zuwa shafi na hamsin da bakwai sun ka ce wato idan usni dal fi'ilu idan an ka danganta fi'ili malam misbahu aw shubuhu ko abin da ya kama da fi'ili ila ma ila gairi ma huwa lahu ba ga wanda yake gare shi ba to fa huwa isnadiyyun majaziyyun ana kiran shi isnadi ne na majazi dangantawa ta majazi wa yusamma majazan aqliyan kuma ana kiran shi majazi aqli sai sun ka kawo shi an gane ko sun ka ce kamar misali inda Allah subhanahu wata'ala ce eh, sun kai isnadin shi zuwa ga fi'ili da kuma ila ma huwa ghairul fi'ili to kuma sai sun ka zuwa ga ma ila sh- isnaduhu ila shubuhul fi'ili shubuhul fi'ili ila ma huwa lahu sun ka ce kamar da Allah ce kazalika yatbu Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar an karanta bi idafati qalbin ila mutakabbir kenan sai zaman tomi an danganta kalbu zuwa ga takabbur sifatu shubahil fi'il sifa ce tana kama da aiki tunda ai girman kai sifa ce wanda kama aiki ne wanda yake a boye an gane ko kenan fa alaihi fa dhamiru musnadun ilaihi kenan dhamiri an danganta shi ne zuwa ga shi kalbu kenan al mustatiru al marfu'u wanda kuma wanda ya boye a dhamiri da ya boye cikin jabbar a'idun ne ala mutakabbir wa huwa isnadiyun haqiqiyyun kina ya an yi idafa an kace kadhalika yatabu Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin ai jabbarin huwa zuciyar mutumin da yake da girman kai kinan na an yi isnadi zuwa ga haqiqani tunda da adam shi ne yake yin girman kai to an kace ish- isnadu shubuhul fi'li a danganta abin da ya kama da fi'li ila ghairi ma huwa lahu ba ga wanda yake nashi ba an gane ko qira'atul qat'i anil idafa في الآية السابقة كنا قراءة دا أنك ينكي بأي إضافة با شيني قطع عن الإضافة السابقة يتجي قراءة كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كأنا أن يقطع بأي إضافة أتي قلب متكبر با كنا قلب ني متكبر سي أنك سفن واتو آه، زوتي هذا جرمان كي فيكون جبار صفة ثانية لقلب كنا جبار نمبر صفة متكبر با صفة تمي قلب wa alaihi to in muka dauki wannan qira'a fa damirul musnadu ilaihi damirin da za a- za a danganta al mustatir wanda ya koyu al marfu'u wanda an marfu'i jabbarin huwa kenan aidon ala qalbin sai ya koma zuwa ga zuciya wa huwa isnadun majazi sun kace isnadi ne majazi idil jabbaru wanda al-jabbari an gane ko dan kama kariya mai girman kai sahibul qalbi ai ma abucin zuciyar ne lal qalbi ba zuciyar ba ko ba karan bane kina an danganta girman kai da j- j- jabbaranci zuwa ga zuciya alhali mai zuciya ake nufi kitan ya zan isnadi ne majazi mun ji wannan da kyau to kaji alaka ga aya da ilimin balaga da kuma qira'at wallahu ta'ala a'lam اللهم آمين Allah ce to wa qala fir'aunu fir'aunu yace ya hamanu ya kai hamanu ibn li sarhan ko ya hamanu ibn li sarhan in an hada ka gina mini babban gini la'alli ablughul asbaba yace dan tana yiwa in je zuwa ga wato al asbab sama kenan sararin samaniya asbabas samawati asalin al asbab asalin sababu shine igiya man kana yadullu Allah yusrahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila samai to dama in mutuna son ije sama sai shi je hoye giya ya ce la'alli ablugul asbab nan yana nufin sararin samaniya asbabas samawati badali da al asbab sai dai shi wancan mu'arraf ne bil alif wallahi mun ko mu'arraf ne bil idafa sararin samaniya fa attali'a ila ilahi musa imam hafs wanda rawi ne na asim ya karanta fa attali'a ila ilahi musa su ko sauran kura sun karanta fa attali'u sun yi ma'ainun damma ila ilahi musa ya je zuwa ga wai ubangijin annabi musa to idan mun ka dubi wato yadda za a taujihin wannan kira'a a nahawance muna gare ku kira'a ta fa'attali a ila ilahi musa kenan za a kaddara an an gane ko tun da dole kafin a yi masa nasuba sai ya samu dalilin nasuba to an ce za a shafi tun da fir'auna ya yi umarni ya ce ubunu li sarhan ubunu an gane ko kenan ka gina mini an shafe wato harful illa bana yabni ne kenan ubnuli ka gina mini to tunda an ce ubnuli to jawabul amri fa afali a kinan fa an afali a ila ilahi musa an gane ko haka sun kaci yawwa wasu malamai suka ce a'a shi fa afali a ba jawabi ne na amri ba malamai su bahu jawabi ne na tarajji a tarajji shine tsamma a inji malaman zauri sa wasu tsammani dama ya ce la'alli ablughul asbab to la'allin nan tana dauke da tarajji ko ko tamanni an gane ko akan mazhaba ta malamin kufiyuna an gane ko kenan wannan tamannin ko tarajji fa afali a ila ilahi musa shi na yi mata wato nasba sai in yace shi na sa tsammanin yaje zuwa ga abin bauta annabi musa to sannan kuma sauran kura sun karanta fa afali'u ila ilahi musa to shi wannan aka fina akan abluhu ablughul asbab fa afali'u abluhu an yi zamma fa afali'u kuma an yi masa wato rafa'a shi ma fa afali'u ila ilahi musa ce zan ce zuwa ga ubangijin annabi Musa wa inni la abunnuhu kadiba yace ni ina zaton shi shi annabi Musa makaryaci na da wannan ne malaman balaga da lugha sun kace damiri in ana magana da mudafun da mudafun ilayhi to damiri shina komawa ne zuwa ga mi zuwa ga al mudafu an gane ko an gane ko ba yana kuma ne zuwa ga mudafin ilaihi ba sai an kace to wannan galibi ne kamar yanzu inda Allah ya ce qul la ajidu fima uhi ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin ce mi fa innahu rijsun to fa innahu rijsun shin damiri shina komawa ne zuwa ga khinzir ko lahma khinzir a ka'idan nahwu wanda ake magana kan shi shi damiri yake komawa kan shi kenan ya kamata ya koma zuwa ga lahma khinzirin ba sai kuma fahimta ba to shi ko ibnu hazm bai rada kiyasi ba to shi ko qur'ani da hama khinzir yace nama alade to kenan kasusuwan alade da sauran kici kaka za a yi da su sai ibnu hazm ya rikici sai ce domini shi na koma ne zuwa ga khinzir an kace to ai kaidar larabci bai koma zuwa gare shi to amma sai malamai sun kace galibi na domini shi na iya koma zuwa ga mudaf gashi nan da yace fa attali'u ila ilahi musa sai ce mi wa inni la azunnuhu kadiban ina zaton shi zaton wa annabi Musa kaga zamiri bai koma zuwa ga ilahi Musa ba an gane ko to wanga amma bai cika abkuwa a larabci ba zamiri shi koma zuwa ga mudafun abin nan bai koma zuwa ga mudafun ilahi ba sosai kuma fahimta ba yawwa yawwa to shi sa shi shankiti da yazo yace galibin ka'idar ta sun kai amfani da ita a cikin al'azbun namiri yace kuma amma ibn hazm da shi na da wayo ko da bai yarda da kiyasi ba da dubarar da zai yi sai ya ce nan abin da ake nufi shine cewa wato da an kace lahma khinzirin ya shafi mi ya shafi har da kaci kashi da kici yace saboda idan ka je ka ce mutum siyo min nama a kasuwa in ya siyo nama wanda a tare da kashi da kici ba a cewa yayi kuskure dan an san nama tare da kici yake tare da kashi yake yace irin wannan amsa ce ibn hazm ya kamata ya ba su kuna gane ku to an kace mai ibnu hazm Allah ya ce walladina yarmunal muhsanati waɗanda suke zargin mata al muhsanati kamammu to mi a hukuncin in an kai ma namiji kazahi kaman mi kaga cikin qur'ani babu wannan masali ko mun fahimta ba kuma da yace kaman mu ya nuna ashe mace in ba kaman ma bace namiji ba kaman mi bane ba a yi mutum bulalar kazafi sai dai a yi mishi mai hukunci na tsoratarwa shi ne suke cewa ta'ziri da zayun ta'zir an gane ko eh a to ai shi bai rike yasin ba sai ibnu hazm ya tumanyi sai ya ce walladina yarmuna al-furuj al-muhsanati waɗanda suke zargin farji wanda yake kamamme sai an kace mito innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati waɗanda suke zargin al-ghafilati al-kanuni innal ladina suke zargin innal ladina yarmuna al-muhsanati wanda suke zargin kamammu al-ghafil innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati rabkanannu al-mu'minati mu'minai nan ma farji shi ma shi ma gafili na shi yasa wannan mazhaba ta su ba ta tahiya da kaga mutum shi na cewa shi bai yarda ba sai da abin da gani zahiri to kada shi bai da wuya ga wanda ya iya eh eh Dawud az-Zahiri shi Ibn Hazm ai ba shine azata ba Dawud az-Zahiri shine azata Ibn Hazm sai zo ya yada ta a cikin Spain in daular Andalus Andalus Andalusi mun gane ko dan haka dole sai an fahimci wannan shi in ba ka karatun usulul fiqh da ulumul ala nan da nan sai ka ce kai baka rabu sai abin da ka gani zahiri sai aka ba abin da to kun ba shi a zahiri sai ka kuma ka bi kabi idan haka kiyasi ruhi ne na shari'a amma ba duk kiyasi aka karba ba sai kiyasin da bai saba ma shari'a ba wannan ita ce mafita Allah ya ce to Fir'auna ya ce wa inni la azunnuhu kadiban kina Fir'auna ya ce ina zato annabi Musa ƙarya yake yi Allah ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi kamar haka ne aka kawata ma fir'auna aikin shi saboda ya bin gaskiya wa sudda an istabili ko an ka kange fir'auna daga bin gaskiya wato sudda ita ce qira'a ta yaqub al-hadrami al-basri da asim da hamza al-kisai da khalaf wadanda kufiyuna ne wa sudda an ka kange shi sauran qurra sun karanta wa sadda an istabil fir'auna ya kange mutane to wa sadda mabniyun lil fa'il ne kidan wa sadda an-nas an istabil kidan wa sudda an kange shi wa sadda ai wa sadda an-nas an istabil shi ko ya kange mutane kaga abin ya ya ɓaci masu taujihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan aya suna taujihin waɗannan qira'at kin sai sun ka ce to eh ita qira'a ta wa abin nan wa sudda anis sabili sun ka ce an yi mata taujihi ne da siyaki mun gane siyaki jerin kalmomi kenan da ayoyi an gane ko tunda an ka ce waka zalika zuyyina li fir'auna amalihi kamar haka ne aka kawata ma fir'auna ake kaga zuyyina kawata an kawata mishi kenan ba faɗi fa'ilin ba wa sudda an sabil shi ba aka kange shi daga hanya ita ko qira'a ta wa sadda an sabil an gane ko fir'auna ya kange mutane daga bin gaskiya ita ko an an yi mata taujihi ne da an-nazir tamkatta ba siyaki ba kamar inda Allah ya ce alladina kafaru wa saddu an sabilillahi ko adalla a'malahum waɗanda na kafirta wa wasaddu alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi kaga wasaddu nasa an sabilillahi sun ka kange mutane daga daga azabar Allah wanda ba wannan in ka diba cikin suratu an-nahl alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al-azabi ma kanu yufsiduna yawwa to wa qala alladhi amana wanda yayi imani yace ya qaumi tabi'uni ya ku mutane na ku bi ni ahdikum sabilar rashad ko ya qaumi tabi'uni ahdikum an shafi harful illa saboda majzumi na saboda jawabul amri ne ko ko jawabul shart ne mahzuf in tattabi'uni ahdikum sabil in tattabi'uni ahdikum sabilar rashad in kun kabi ni kenan zan shirya da ku hanya ta gaskiya malaman usul fiqh suna cewa sharadi da anka shafi sun yace ya qaumi ya ku mutane da inna ma hadhihi alhayatud dunya mata wagga rayuwa ba komai bace illa jin daɗi to nan ya zamu dawo tafsirin wannan jin dadi al-raba al-qur'ani ce eh ah mata'un dai an kace jin dadi mm wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jin dadi na nauyi mata'un qalilun dan jin dadi na dan kadan a al-qur'anin ce yace wa innal akhirata hiya darul qarar ita lahira ita ce gidan tabbata man amila sayyi'atan wanda ya aikata mummuna sayyi'a asalin shi sai wa'ani daga sa'a yasu fai'ila fala yujza illa mislaha ba za a saka kamishi ba sai da abin da ya aikata wa man amila salihan wanda ya aikata nagari ko ka ce asalin shi an shahi amalan wa man amila amalan salihan min zakarin aw unsa na daga mace ko namiji wa huwa mu'minun kuma shi na mai imani ba haka kawai ba fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan su ne za su shiga aljanna an gane ko yawwa qira'a ta shu'ba wanda yake rawi ne na asim al-kufi da kuma imam abu ja'far al-madani da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani sun karanta yudkhaluna al-jannata za a sanya su aljanna yudkhaluna daga adkhala yudkhilu idkhalan kenan ruba'i ne af'ala yuf'ilu if'alan fi'lin yana da harfi hudu waɗancan kuma sun karanta yadkhuluna aljannata fi'li ne thulathi daga dakhala yadkhul za su shiga aljanna to in an shigar da su kuma za su shiga ko ba karan bari Allah ya sanya mu daga cikin su yurzaquna fiha za a arzita su a cikin ta da gairi hisabin ba tare da ni ba ba tare da lissafawa ba ma'ana abu na wanda bai da iyaka tunda in ka ji ana lissafin abu ya kai ya kai iyaka malam musuba shi yasa ce jaza'an min rabbika to sai ce mi ata'an to biya jaza min rabbika sakamako daga ubangijinka a an kyauta ce to hisaban wa idan daga to ne yace kuma bai da hisabin hmm mu ji bayani ba an ramma can a tsa'an hisabankin nan daga hasbuna a tsa'an kyauta ce hisaban wadda ta ishe mutum bai neman wani abu in an ce hasbuka ai ya ishe ka ku to ka je da zaka fassara shi Allahumma amin to yurzaquna ana arzita su wa yake arzita su Allah subhanahu wa ta'ala to sai kuma aya ta gaba da za mu ɗauka aya ce ta 46 amma sai mun koma ta 45 wannan mutumin ya ci gaba da yi musu wa'azi wa ya kaumi mali ko ko ba karan bane eh ko wa ya kaumi maliya a tsawon wasu qira'at almuhimmu dai duk wa'azin da ya musu karshe ba su karba ba fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsare shi daga sharrin abinda sun kashi da mishi mawakilci wa haka bi ali fir'auna su'ul azab sai mummunan azaba ta sauka ga mutanen fir'auna ina take a wannan mummunan azaba a alqur'anin ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa an gane ko ko kuma wa haka bi ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba ta kewaye mutanen fir'auna ga tanan ba waccan ta duniya ba annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ce wadda za a rinka bijiro da su guduwan safiya wa ashiyan da marice malam misbahu wa yawma taqumu sa'atu kenan na an nuna azabar da za a musu ce a barzahu ranar da kiyama za ta ta tsayu an gane ko adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab kenan za a ce wa mala'iku yuqalu lil mala'ikati adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab kusan mutanen fir'auna mafi tsananin azaba qira'ata shu'ba wanda yake rawi ne na asim al-kufi da kuma ibnu kathir المكي ده أبو عمرو ابن العلاء البصري ده ابن عامر الدمشقي سن كان تاو يوم تقوم الساعة تدخلوا كنا ادخلوا آل فرعون أشد العذاب كنا ادخلوا كشغا كنا ادخلوا كما كشغا دسو ادخلوا دغا ادخل يدخل ادخالا من شغروا شي كو ادخلوا دغا دخل يدخلوا كما كتي ادخل شغا كنا يقال لآل فرعون ادخلوا أشد العذاب شي كو وانتن ادخلوا wannan sai a ce yuqalu lil malaikati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da su mafi tsananin azaba muna gariya ko yawwa malam misbahu to idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko a safha ta 251 sai sun kace to ita qira'a ta su ibnu kasir da abu amr da ibnu amir da shu'ba udkhulu da hamzatul wasli an yi mata tamka da tawjihin ta da tamka annabir kenan irin ta inda an kace udkhulu abwaab jahannama khalidina fiha ko ba ka bari ko fadkhulu a wurin surare ku shiga ita ko kira a adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ku shigar da mutanen fir'auna an gane ko domin shi udkhulu kamar ku shiga kenan udkhulu ku shiga an gane ko yawwa abin nan idan an ka ce udkhulu wato ku shiga shi ku adkhilu wato ku shigar da ku shigar da su an gane ko kenan sai zaman to masu tsaron wuta shi ne ake nufi su kada su kenan ban sani ko mun fahimta ba to kuma alwawu in an ce udkhulu wawun ta kuma zuwa ga mutanen fir'auna su shiga in an ce adkhilu wawu za ta kuma zuwa ga mala'iku an gane ko yawwa to shi ne abin da kamata wato mu gane sun ka ce to ita qira'a ta adkhilu ita ko za a yi mata taujihi da siyaki ne domin mi domin saboda an ce adkhilu eh, ala fir'auna ashadda al'adab sannan kuma mi an ce annaru yu'raduna alaiha wuta wadda za a bijiro da su kaga kenan bijirwa da su za a yi to tunda an ce yi- kenan yu'raduna alaiha kenan mala'iku za su bijiro da su kenan kaga wannan yu'raduna kamar matsayin mabniyul lil fa'il ne amma asli shi mabniyul lil maf'ul ne amma asli shi mabniyul lil fa'il ne. to da wannan aya ta cewa za a yi mutanen fir'auna azaba ga wuta safiya da marici kahin kiyama ta tsayu da wannan ne malamai suka tabbatar da akwai akwai azaban akwai azabar kabari eh barzaku to su ko hujjar su sai su ce babu azabar barzaku saboda qur'ani bai hudita ba gashi kuma qur'ani ya hudita sai su ce to ai mutanen fir'auna an kace to mutanen fir'auna ne sai aka musu azabar sun suna kafirai to kin duk kafiri wannan ya shafe shi amma akwai ayoyin da ake kafa hujja da su ga azabar kabari wani lokacin ba sa bay- bayyana azabar kabari kamar aya ta karshen suratul mutahana ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ya ku wanda kun kai imani ga ku jibinci muta- lamarin mutanen da Allah ya hushi da su sune munafikai da kafirai kenan qad ya'isu min al-akhirati sun yanke kauna daga sakamakon lahira kama ya isal kuffaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai sun kai yanke kauna daga kafirai daga matattu za su dawo kaga wannan ba ta zancen mi ba ta zancen azabar kabari akwai aya kuma wala nuziqannahum min al-azabil adna za mu dandana musu azaba ta kusa an gane ko Eh, wala nuziqannahum min al-azabil adna eh, dun al-azabil akbar la'allahum yarji'un ko za mu nuna za mu yi musu azaba ta kusa kusa ko mafi kusa kafin azaba ta nesa la'allahum yarji'una dan su dawo wasu lokaci na azaba kabari ake nufi wannan ba ta nuna azaba kabari dalili kuma da Allah ya ce mi la'allahum yarji'una ko ba kan bane dan su dawo to in mutum ta yi kiyama ai ba zancen shi dawo amma wadda aya ita tana zancen azabar kabari da aya kuma da a cikin suratul an'am inda Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum satami al yawma tujzauna azabal hun a yau kaga ran da za a dauki ransu za a saka ka musu da azaba ta ta kaskanci muna ganewa sannan kuma sai an ka ce a'a banda ma wannan akwai abin da ake cewa mafhumul mukhalafa ko ko al-istishhad bil eh, eh, bil muqabal an gane ko yan aljanna an ka ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata sai mi ba'al haya'un inda rabbihim yurzaquna an ce wanda sun kai shahada suna wajen Allah ana musu ana arzita su to ai in ka zo baka ganin yanzu shahidi ko da gaban ka shi ba ganin irin arzikin da ka samu ko da zamu bai to kabari yanzu mu gani waɗanda sun kai shahada ai ba mu ganin dadin da suke ciki kuma Allah ce farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yahqu bihim min khawfihim Allah khawfun alaihim wa la hum yahzanun kuma yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat abqara sai ce mi bal ahya'un walakin la tash'uruna raye suke amma ba ku sani ba kai dan qur'ani da kace a'a sai an san wannan rayuwa Allah ce ba a san ta ba da ina ka samu wannan to in wancan na cikin ni'ima wancan na cikin azaba kenan duk raye suke sannan sai ka ce wai in mutum zaki da zaki sun ka canje shi muna ganewa to yanzu ya za a yi a yi mai azaba saboda shi yana ɗauka sai wanda an kasa cikin kabari ai ruhin ne ake ma azaba ana gane ni to shi in dan dan aljanna na misali wanda an ka kashe a fagen yaki sai ka haire sun kai gunduwa gunduwa da rama ne ba ai mai kabari ba kowa sai da tsuce guda gida ne shi ko kana za a iya bashi wannan ni'imar muna ganewa saboda su suna kiyasin duniya da lahira galibin wannan akida daga mu'tazila ne take samu asiri suna gabatar da hankali akan mi akan nafsi shi kuma hankali yana da iyaka ba sai kuma fahimta ba yawa to don haka irin waɗannan babu wani hujjoji na cewa babu azaba kawai alqur'ani hayaniya ce kawai suke yi ba su da wata hujja ba su da wani dalili illa so ki burutsu wannan musulman muna gane wannan yawa ko kace wanda kihi ya haɗe shi a yo in kihi ya haɗe shi in mai imani da kihi ya haɗe shi ko kagara ne samun ni'ima to Kin yadda sun ka san zai samu ni'ima haka su ma zai samu.
shi na ko kuma yanzu misali musulmanin musulmanin ga ma wata mutum na ya mutu shi na kafiri sai an kasa shi cikin kabari yanzu kamar irin kasashen turai a zuwa an yi accident ba su da wani bambanta tsakanin musulmi da kafiri sai a ɗauki musulmi a sacin kabari sai a sa kahiri ko ko a ɗauki kahiri a sa sai a sa musulmi sai a lufe su cikin kabari guda to wai wai da dai aljanna za a ji ko na wuta to kaga irin waɗannan abubuwa duka hayaniya ne to kidan wayo mata qubu sa'atu mun ka ce udkhulu ala fir'auna shi ala din nan in mun ka ce adkhilu ala ya zama to maf'ulun bihi in mun ka ce udkhulu ku shiga ala fir'auna kidan sai mun to udkhulu ya ala fir'auna ashadd al'adab haka ne da ai mishi shi na suma ya ala fir'auna ya ku mutanen fir'auna ina fata an fahimce ni yawwa to wannan shine abinda wato eh, yanzu sai mu je aya ta gaba tattaunawa kafirai Allah ya kwaɗi wa idya ta hajju na finnari nan tattaunawa kafirai jayayyarsu kana iya ɗaukar jayayyarsu a filin kiyama ka- lokacin hisabi da jayayyarsu a cikin wuta fa yaqulu du'afa'u masu rauni za su ce lil ladina istakbaru ga wanda suka girman kai inna kunna lakum taba'an mu mun don mabiya gare ku kenan nan taba'an masdar ne an kai amfani inna kunna lakum matbu'ina na fa hal antum mughnuna anna minan eh, nasiban minan na shin kuna yi muna wani eh, kuna wadatar da mu daga wani rabo na wuta an gane ko can cikin suratul eh, ibrahim fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in ne an gane ko qalu la hadana Allahu la hadinakum qala alladhina istakbaru Allah ce inda sun kai girman kai suka ce inna kullum fiha da mu da ku duk an game muna cikin ta inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya hukunci tsakanin bayi da haka ka dole mutum shi halaka ka an gane ko to kafin mu je wannan aya ta gaba mu hada waccan da zamu yi taujihin ta a cikin majallatu tadabbur a aya ta 46 wanda muka ce wa yamutu qum sa'atu adkhilu ala fir'auna shadd al'adab majallatu tadabbur adadi na tara shafi na 52 zuwa shahi na 53 an gane ko yawwa shahi na 52 kenan an gane ko eh sai sun ka ce alkalamu ita magana in ma hakikatan ko ta zama to hakika ce wa in ma majazi ko ko majazi ne an yi kalma ba wurin da ake nufi da ita ba ba abinda ake nufi da ita ba fil asli kuma a samu qarina da take nuna haka wa kullum minha kowanne daga cikin kalam hakika da majazi in ma khabarun wa in ma insha'u ko ya zama to khabar ko ya zama to ni insha'i kenan akwai hakika khabar akwai khabar hakika akwai khabar majazi akwai insha hakika akwai insha majazi to za mu zo inda ah, ayat take sai suke cewa kenan ana samun al-insha'u an gane ko al-murakkabul insha'u al-haqiqi a samu murakkabi na insha'i jumla kina ake nufi da murakkab insha'i ta haqiqa kamar inda Allah ya ce udkhulu ala fir'auna ashaddal azab sun kace ala qira'atin nida'i kinan udkhulu ba waccan qira'a ta adkhilu ba qira'a da tace udkhulu ala fir'auna ashadd al'azab kinan abinda take nufi udkhulu ya ala fir'auna ashadd al'azab na fata an an fahimce ni qira'a ta ibnu kathir da abu amr da ibnu amir da shu'ba rawina asim kinan sai zaman tonan da an kace udkhulu ala qira'atin nida'i wa huwa insha'un haqiqiyyun ai nida'un ne ala haqiqatihi da Allah ce ya ala fir'auna kinan su ne ake nufi sun kace kuma ana samun al-murakkabu al-insha'i jumla kinan shine murakkab al-insha'i na insha'i al-majazi na majazi wattakhidhu min maqami ibrahim musalla akwai wattakhadhu akwai wattakhidhu ala qira'atil kasri da an kace ittakhidhu to fi'ili amrina ina fata ana fahimta ta yawwa muna ganewa ko ittakhidhu fi ilu amrina wa laysa al-muradu haqiqatuhu al-mufida lil wujubi ba ana nufin wajibci bane wal qarinatu as-sarifa qarina wadda ta juyar da wannan umurni daga haƙiƙanin shi zuwa ga ba wajibi ake nufi ba shar'iyyatun ta shari'a ce wal alaqatu alaqa kuma da akwai tsakanin haƙiƙa da majazi al-amiriyatu umurni tunda dukkan su umurni ne sun ka ce abin da ya sa ba hakikanin shi ake nufi ba domin yin sallah bayan makamu ibrahima ai ba wajibi bane ko malamai ma yanzu suke cewa in ka ga jama'a sun yi yawa to kana iya neman wani wuri duk inda ya saukaka kai kai kai kai wannan raka'a ba dole bane sai ka yi sai ka zo daidai makamu ibrahima dan in ka ce zaka yi sallah makamu ibrahima in ma akwai mutane da yawa tace kaza ai mutuwa zaka yi kuma umarnin ba na wajibci bane kuma ko na wajibi na in dai zaka halaka to gara ka nemi wani wuri ka yi ta don ba son akai ka mutu ba ka san akwai dan ta'adda eh wanda sai ya so ya ce sai an yi kaza sai an yi kaza yawwa qira'a ta jamhur wattakhidhu wadanda suka karanta wattakhadhu imamu nafi' al-madani da imamu ibnu abir suna suka karanta wattakhadhu ba da labari da wattakhidhu kuma umurni ne ina fata an fahimce ni to kaga dai yadda za ka yi ka samu wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari abinda suke cewa wa qala alladhina fin nari dan wuta sun ce li khazarati jahannama ga masu tsaron jahannama ud'u rabbakum ku roƙan mana ubangijinku yukhaffif anna yawman min al'adab ya rage mana wani ne azaba qalu aw lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati sai su ce da su manzanninku ba su kasance suna zo muku da wato hujjoji bayananu ba rusulukum kamar yadda mun ce ibnu amir yake karantawa abu amr ibn al-ala da sukuni yake masinun qalu bala sun kace suna zo mana da hujjoji qalu fad'u sun kace su ko kira kenan fad'u rabbakum tunda ba mu ne muke da magana ba wa ma du'aul kafirin illa fi dalal Allah ya ce to kenan addu'a kafirai ba kuma take karewa sai cikin bata je cikin banna ta lalace babu wani amfani gari ta mun gane ko to nan da qalu fad'u yace ku roka sun roka ko ba su roka ba a sun roka suna cewa rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ko shaqawatuna a qira'at hamdu da kisa'i da khalaf wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna rabbika lakhfa'u fiha wa la tukallimu an gane ko to Allah ce inna lanansuru rusulana mu tabbat za mu taimaki manzannin mu walladina amanu fil hayati dunya da wanda sun kai imani a rayuwar duniya za mu taimake su koda an sha wahala karshe za a ci nasara ba wai ana nufin da ka fara da'awa ba ko ka fara aikin Allah sai ka ci nasara mm sai ka ci wuya eh kuma wa yawma yaqumul ashhad kuma za mu taimake su ranar da shi masu shaidu za su tsayi Allah zai shaida mala'iku za su shaida ƙasa za ta yi shaida gaban jiki za su shaida akwai shaida kiyama to sai Allah ce yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'aziratuhum ranar da azzalumai ma'aziratuhum wato uzurin su da za su bayar ba zai amfane su ba an gane ko yawwa imam nafi' al-madani an gane ko da kuma imam asim da hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufiyuna ne sun karanta yau malayan fa'ud zalimina ma'aziratuhum ranar da azzalumai uzurin su ba zai amfane su ba sauran sun karanta yau malatan fa'ud zalimina ma'aziratuhum tanfa'u sun mai da shi mu'annas dama ma'azira ai mu'annas ne amma wato gai mu'annas ne lafzi ba haƙiƙi ba kenan yuzakkar wa yu'annas al muhimmu dai ko ko nan da anka ce la yanfa'u zalimina an hankalta ma ma'azira bi ma'anar uzur kenan la yanfa'u zalimina uzuruhum ne sai anka abin da anka ce ma'azira al muhimmu dai uzurin su bai amfani su su azzalumai walahumul la'natu su kadai adda la'ana domin ya ce bai ce al-la'natu lahum ba kenan su kadai ke da la'anta walahum su'ud dar kuma su kadai adda mummunan makoma an gari ko to Allah kai mana tsari yawwa walahum su'udda sai ce mi wala qad ataina musal huda an gari ko can cikin suratul ra'd sai ce ulaika lahumul la'natu walahum su'uddar Allahu yumsitu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir an gari ko yawwa nan walahumul la'natu cin kuma ulaika lahumul la'natu a cikin ra'd to Allah kai mana tsari su adda mummunan makoma mummunan gida ad-darus sayyuna sai aka ce su'uddar aya ta ƙarshe wadda zamu doka saboda lokaci yayi mun halin sa Allah ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir da makahu ko da makafi in ka dauki al-jinsiyya wal basiru da masu gani in ka dauki al-jinsiyya ko ko da makahu in ka dauki al-ahadiyya da mai gani na abinda ake nufi da mumini wanda yana tare da wahayi shi na ganin abin da yake yi an gane ko shi ne al-basiru al-a'ma kuma kafiri wanda bai tare da wahayi dan fagamliyana in ya ce yau ƙato shi armi ƙato gobe ce kuma ana armin biri da abin nan da mutum to kaga wanga ai shi an maka kuna hakika Allah ce to wallazi na amanu wa amilus salihati kenan da masu imani wanda sun ka aikata aiki na gari ba za su zama towa daidai ba walal musiu da wanda yake munanawa an gane ko bai ce walal musiu ba saboda kahire ba su da kewa ji Allah ce sa bai ba kawo su jam'i ba an gane ko amma masu imani sai ce wallazina amanu wa amilus salihati su ma ba za su daidaita ba ko ka ce da al'ama da albasiru su ne masu imani da almusiu ko ko yadda makaho da muka gani da mai ilimin san ba ɗaya bane to haka da mai imani da kafiri ba ɗaya suke ba sai Allah ce qalilan ma tatazakkaruna ko qalilan ɗan kaɗan ne ma kwarai in ji malaman zauri tatazakkaruna kuke wa astuwa wato qira'a wato ta nafi'a almadani da Imam Abu Ja'far al-Madani sun zammi al-Madaniyani da Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da kuma Yaqub al-Hadrami al-Basri sun zammi al-Basriyani da Ibn Kathir al-Makki da kuma Ibn Amir ad-Dimashqi sun karanta qalilan ma yatazakkaruna kenan yan kadan ne kadan kwarai suke wa'aztuwa yatazakkaruna kenan an karanta da ya'un uslubul ghaibi na waɗanda ba sa nan an gane ko to nan kuma qalilan ma tatazakkaruna kenan ta'un tatazakkaruna alal khitab kenan da ana nufin kafirai can ya tazakkaruna ana magana ne da mu'minai kadan ne kafirai suke wa astuwa ya ku mu'minai kun ji da bayani shi nan kuma qira'a ta Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf Kufiyun qalilan ma tatazakkaruna kadan ne kuke wa astuwa ku kafirai kenan yan kadan ne ga imani ko kuma wani lokacin suna dan daukar wa'azi su yi aiki da shi wani lokacin kuma sai su sai su bijire su koma su cikin dabi'ar su ina fata an fahimce ni in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil Qur'an an gane ko yawwa da sun ka zo karkashin wannan aya ta abin nan a safa ta 251 zuwa safa ta 252 sun ka ce to qira'a ta qalilan ma yatazakkaruna an gane ko ta jamhur da kuma ta tazakkaruna ta kufiyuna asim da hamza da kisa'i da khalaf sun ka ce an yi taujihin qira'a ta ma yatazakkaruna bisiyaqi saboda fa innaha ikhbarun anil kuffar labari ne ake bayarwa na kafirai wa qad taqaddama hal ikhbaru anhum kuma labarin su ya gabata domin an ce innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum lalle waɗannan da suke jayayya da ayoyin Allah kaga dan ana bada labarin su ne babu sunan sai an kace qalilan ma yatadhakkaruna kadan ne suke wa astuwa ita ko wagga an qalilan ma tatadhakkaruna na an tashi ne daga uslubul ghaiba zuwa uslubul khitab kamar da yace wa qalu takhadha ar-rahman waladan tace mi laqad ji'tum shay'an idda kaga bai ce laqad ja'u ba duk da yake kamar ba matsala guda bace amma kuma ana zancen mi ana zancen iltifati ne daga ghaiba zuwa ga wato al-khitab ina fata an fahimci to ne ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi muna wato halin sa kalima ta tazakkarun a qira'ata asim da hamza da kisa'i da khalaf ina fata an fahimci ta tazakkaruna ko ba karan bane yawwa kaɗan ne kuke wa astuwa malaman da suke kura da har da alƙur'ani suke cewa wato cikin alƙur'ani gaba ɗaya idan aka duba ta tazakkaruna muna nan muna batun wanda sun ka karanta ne kenan da ta'ud an gane ko yawwa sun ka ce guda biyu na guda nan cikin suratu ghafir da kuma guda wanda ya zo cikin suratu as-sajda Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون sun ka ce biyu ɗin ga waɗanda suka karanta da ta'un dama nan da ta'un an ka karanta kenan su kufi yuna sai zamanto su ta tazakkaruna biyu gare su su ko waɗancan ya tazakkaru da ba a sa su ciki a ƙa'ida ta har da ta alƙur'ani a alƙur'anance yan uwa saboda lokaci ya mun halin su dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh